فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وهذا لأن العلم يجب بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم ولا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشبه بالمصباح وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن, هو ممن هي عنده وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي تول يتولى قسمت يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن أن يطلب منه كما يطلب حقه من الوقت والميراث والوصية لأن المسؤول يجب عليه أداء يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر ضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر آل آل القرية وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع مبيع ومن هذا الباب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به والمسؤول مأمور بإجابة السائل قال تعالى وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ومنه الحديث إن أحدكم لا يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا وقوله اقطعوا اقطعوا عني لسان لسان هذا وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم او تنزيه وان كان المسؤول مامورا باجابه سؤاله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله ان يعطي السائل وهذا في حقه من فضائله ومناقبه وهو واجب او مستحب وان كان نفس السؤال نفس سؤال السائل منهيا عنه ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من لم نعم ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نهر بعض ظهرهم فقال عمر يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزواجهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك وفي رواية فإن الله سيغيثنا بدعائك وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره وكما سألت وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك وأما الصدق
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتي لرانر لتنين ثلاثين كوكو غنشي yau biyu ma ne a'a wato kun gaisha ya kwana biyu kun je shi to ɗaya kenan to biyu to shi kenan biyu ga watan rajab ko biyu ga watan rajab hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da sha biyar ko sha shida sha shida ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na nawa a darasinmu na ashirin cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatul dalila fit tawassul wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al harrani ad dimashqi rahimahullahu ta'ala ibn taymiyyah yana mana magana akan batun roƙo ko tambaya inda yake cewa tambaya ko roƙo yake nuna mana ya kasu zuwa kashe-kashe daban-daban a wancan satin ya faɗa mana cewa mutum ya roƙi Allah ya tambayi Allah ya bijirar da buƙatarsa zuwa ga Allah wannan wani abu ne mai kyau wani abu ne da ake ma umarni da shi haka annabawa suka yi a rayuwarsu sun roƙi Allah abubuwa daban-daban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma ya roƙi Allah abubuwa daban-daban kuma ya yi umarni da a roƙi Allah kuma ya ce ma wanda ya yi wa ɗan uwansa addu'a ya roƙa wa ɗan uwansa ubangiji maɗaukakin sarki ya biya masa wata buƙatarsa a bayan idansa to shi ma Allah maɗaukakin sarki zai sanya wani mala'ika wanda ya wakilta don ya riƙa yi masa addu'a shi ma yana cewa Allah ya baka irin wannan to shi da yake so ya gaya mana cewa wannan roƙo na ubangiji shi ne abin da aka yi umarni da shi kuma shi aka kwaɗaitar shi aka ce lalle lalle a dinga yi alama ce ta cewa kai bawa ne na Allah kai mai kaskantar da kai ne zuwa ga Allah kai mai bukatuwa ne zuwa ga Allah alamar ubudiyarka ko wato talauka bukatuwarka zuwa ga Allah faqruka ila Allah shine ka rika roƙon ubangiji roƙon ubangiji ibada ne har idan ma mutum baya roƙon ubangiji to yana zama mai saban Allah ne to shine sai yake cewa wa amma su'alul makhluqil makhluqa أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به أما متم يزو يتي ووني wani mahaluki ka biya min wata bukata tawa ko ka yi min addu'a malam ya ce wannan ba a yi umarni da shi ba akwai inda aka umarce ka ka roƙi wani ya biya maka bukatar ka akwai inda aka ce ka roƙi wani ya maka addu'a akwai inda umarni ya zo na cewa ka je ka roƙi wani ya maka addu'a akwai wanda zai tuno wata aya ko hadisi da manzo Allah ya ce ka roƙi addu'a wurin wani ka aka tuno na ka ce na'am ya yi musu istighfari to ga malam sani ya kawo batun uwaisul karni ko kuma kun tuno shi to idan aka ce wannan waƙi'atu ainin ce la umuma laha annabi ya faɗi ya ware uwaisul karni za ka yi kiyasin kowa akan uwaisul karni don abin da yake waƙi'a ce ta aini wato wani abu ne ya faru ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware magana akan wani to ba a yin game ta akan kowa sai da nasi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su roƙa gun abubakar ba ko Umar ko Usman ko Ali duk da cewa wancan uwaisul karnin ba sahabi bane waɗannan kuma sun fi shi falala an gane ko to kaga ba za ka yi hujja da ita a nan ba don ka soke maganar ibnu taymiya maganar ibnu taymiya yana magana ne akan wani umarni na gaba daya wanda ya shafi kowa da kowa a cewa ne ka iya roƙon dan uwanka musulmi annabi ya faɗaitar ko ya ce idan mutum ya yi wa dan uwansa addu'a a bayan idansa kaga anan ba shi ya nema ba to amma banda wannan bai kwadaitar akan cewa kai kuma musulmi ka dinga neman addu'a gurin mutane ba bai yi umarni da wannan ba a ta- a bambance tsakanin ba a yi umarni ba da bai halatta ba dan kada wani ya je takuda abin ya ce ya je a masallacin yan izala an ce ma kada ka ce a yi maka addu'a a'a ibnu taymiya yana cewa ba a yi umarni don abin da ake cewa umarni kwadaitarwa a ce yana da kyau ka je ka yi wannan a kwadaitar da kai abinda duk aka kwadaitar da kai to zaka samu lada a karkashin sa in kai a sabanin abin da yake muba yanzu kaga an yadda ka ci kaza ko amma akwai inda aka ce wa da je ka ci kaza to kaga ba in an ce ba inda aka ce lam yu'mar ahadan bi akli dijaji wannan ba shi yake nuna ba bai halatta cin kaza ba amma baka cewa dan ka ci kaza kuma kana da- kana jira kuma Allah ya baka wani lada kafi wanda bai ci kaza ba an gane ko to wannan shi ne abin da yake cewa eh eh rukuya jinsi ne na addu'a na eh to amma ba ita aka ce ta nema ba ai mu ai yayi maganar a can ka fahimta kamar ka je ka ga wani yana cikin bukata sai ka sai ma wani ba za ku taimaka ma wani ba sai a je a ce wani na yayi bara akwai bambanci na'am eh na'am to to udu Allah an yaj'alani minhum aha me ma'anarsa eh ya ro- ka roƙa min Allah waye yake faɗar haka ukasha manzo Allah ne ce ka roƙa manzo Allah ne ce wa ukasha ukasha roƙi baka bada ansa ba eh ana maganar me an ce babu inda aka yi umarni ka nemi a yi maka addu'a Allah ba inda ya ce ka ce wa na yi min addu'a ko maza Allah ya ce ka ce wa na yi min addu'a ko ka ce mutane su ka- ku- ya ku dinga roƙon addu'a gurin mutane o kashe shi ya nema ka gane ba sa shi aka yi ba to an ce maka haramun ne ai shi yasa muka ce a bambance tsakanin ba wace aka haramun bane amma lam yi umar bihi ka fahimta ba ta aka haramun bane halal ne ya halatta duk ba nan ake rubuto takarda ba muna karantawa da Allah mun addu'a ina kaza ina kaza ba a ce haramun bane kan ka je ka ce ah, ka sabo abin nan ya halatta amma laisa ma'muran bihi zai ƙara faɗaɗa maka maganar falam yi umar bihi ya ce ba yi umarni da wannan ba bi khilafi su'alil ilmi abinda aka yi umarni da shi shine ka- ka ka roƙi ilimi ka nemi ilimi ka tambayi ilimi fa inna allaha amara bi su'alil ilmi kama qala ta kama fi qawlihi ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya yi umarni a roƙi a nemi a tambayi ilimi inda ya ce ku tambayi waɗanda suke da sani idan ku kun kasance ba ku sani ba وقال تعالى هكذا الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إن هر كان شكر أبند مك سوكر مك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كتنبي وأن سكي كرنت للتافي قبانك كاقا أنا أن أمرتيش دا يي تنبيا يي روكو وقال تعالى واسأل كو واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كتنبي وأن مك أيكون قبانك daga cikin manzanninmu shin mun sanya wasu alloli da ake bautawa ba Allah mai rahama ba kaga nan duk umarni ne da a roƙi da a tambayi ilimi yace wa hadha li anna al-ilma yajibu bazluhu saboda shi ilimi wajibi ne a bada shi saboda haka dan ka nema ka nema abin da ke wajibi ne a baka da mutum za a neme shi ya faɗi wani abu na ilimi ya ɓoye to yayi laifi saboda haka wani abin da ke wajibi ne a baka ka nema an gane ko faman su'ila an ilmin ya'lamuhu wanda aka tambaye shi game da wani ilimin da yana da sanin sa fakatamahu sai ya ɓoye sanin aljamahu Allahu bi lijamin bin nari yawmal qiyamah Allah sai ya sa masa linzami na wutar ranar gobe kiyama wa huwa yazku ala ta'lim shi ilimi har kullun ƙara haɓaka yake yi ƙara haɓaka yake idan ana karantar da shi mai karantar da ilimi kullun cikin bincike yake yi don haka ilimin sa kullun ƙaruwa yake yi sabanin wanda zai rike ilimin sa ya boye ya rowa da shi ilimin sa kullun raguwa yake yi la yanqusu bit ta'lim dan kana koyar da mutane ilimin ka ba raguwa zai yi ba kama tanqusul amwalu bil bazli kamar yadda kuɗi in kana bayar da su za su dinga raguwa sabanin ilimi shi in kana ba da shi ƙaruwa yake yi ولهذا يشبه بالمصباح saboda haka ne ake kwatanta shi da fitila wacce take haskaka kowa da kowa kowa ya zo gurin zai samu haskenta to haka ilimi yake wa kadhalika man lahu inda inda ghairihi haqqun min aynin aw daynin haka nan wanda yake da wani haƙƙi nashi haƙƙi nashi a gurin wani min aynin wani abu ne ya bashi ajiya aw daynin ko kuma rance ne ya bashi kal amanati kamar ya bashi amana ya bashi ajiyar wasu kayayyaki yana da dama ya zo ce ina kayan nan da na baka ajiya ba ni kayana wannan ya halatta don shi wannan mutum wajibi ne ya dawo masa da abin da ya bashi ajiya to haka ilimi shi ma ai kaga wajibi ne wanda Allah ya bashi ya sanar ce mislul wadi'ati kamar ajiya wal mudarabati ko wanda suke tarayya da juna wajen kasuwanci na baka kuɗi kai min kasuwanci zan iya zuwa in tambaye ka me aka samu kawo ribar da aka samu don mu raba ko kuma a dawo min da kuɗi na da na baka dan kai kasuwanci wannan duk ka iya tambaya don wajibi ne yayi wannan an gane ko li sahibiha an yas'alaha mimman hiya indahu waɗannan abubuwa duk ma'abocin abin yana da dama ya tambaya ga wanda ya bawa ajiya wa kazalika malul fai'i haka nan dukiya ta da aka da aka samu ta kafirai ta fai'i fai'i shine dukiyar da aka samu da kafirai ba tare da yaki ba shi ake kira fai'i to duk dukiyar da aka samu ko dukiya ta ganima wa gairihi da wani wannan min al mushtaraka daga cikin dukiyar da kowa yana da haƙƙi a ciki kamar sadaka wato zakka da wanda yake da haƙƙi cikin zakka wanda yake cikin waɗannan dangogi guda takwas da Allah ya zana a cikin suratul tauba allati yatawalla qismataha waliyul amri dukiyar da shugaba aka ce ya rarraba ma waɗanda suka cancanta to kana da damar ka je ka ce a cikin abin nan da aka samu na ganima a bani kaso na wannan haƙƙin ka ne ka nema ka roƙi haƙƙin ka wannan babu komai dan shi ma wajibi ne ya dawo maka da haƙƙin ka ko baka roƙa ba dole ya baka don haka ka nema a baka haƙƙin ka ne للرجل أن يطلب منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية don haka mutum yana da dama yana da dama ya nemi ya bashi haƙƙinsa kamar yadda zai nemi a bashi haƙƙinsa daga cikin wakafi ko gado ko wasiya to an ba da wakafi aka ce ga wannan wakafi na marayu ne a dokiya ce ko gida ko abinci aka ce a dinga ciyar da marayu a ciki duk wani maraya in ya zo yana da haƙƙi ya ce a bashi saboda wannan wakafi nasu ne don haka kamar dukiyarsa ce haka nan gado mutumin da da wani nashi ya mutu yana da gado a cikin dukiyarsa ya halatta je ya nemi a bashi abin da yake rafkasansa na gado haka nan wasiya wani zai rasu yayi wasiya cewa in na rasu a bama wani kaza daga cikin dukiyata da sharadin kada abin da ya faɗa na wasiyar ya wuce sulusi ce to a bama wani dubu ashirin daga cikin miliyan goma da na bari in na mutu sai a bama wani dubu ashirin to kana da dama bayan mutuwarsa ka je ka karɓi wannan dubu ashirin din in ma ka ji sun yi shiru kana iya tuna musu ina dubu ashirin din da mahaifinku ya mun alkawari ga takarda a rubuce to wannan duk ba laifi yayi ba kuma wani abu ne wanda daman su ma wajibi ne su bayar ba bai halatta su rike ba an gane ko لأن المسؤول يجب عليه أداء الحق إلى مستحق مستحق مستحقه domin wanda ake tambaya din wajibi ne ya bayar ya dawo da wannan haƙƙi zuwa ga wanda ya cancanta ya cancance shi wa min hadha albab su'alun nafaqati liman tajibu alaihi a ƙarƙashin wannan ake sanya wato wanda duk wata ciyarwa ta wajaba a kansa ciyarwar ya ciyar da matarsa ko ƴaƴansa ko iyayensa to ba ba laifi dan sun je sun nemi ainihin ya ba su kuɗin abinci wannan baya cikin abin da za ka kira shi su'alul makhluk don daman wajibi ne ya ba su wannan abinci din wa su'alul musafir ziyafata ko wanda yake matafi in ya zo gari ya ce a bashi masauki a bashi abinci wannan haƙƙi ne musulunci ya bashi cewa idan matafi ya zo gari haƙƙi ne mutanen garin su bashi su bashi abinci da zai ci idan ma sun hana shi ya ɗauka ba tare da sun yadda ba ya ci ko ba tare da sun sani ba babu komai a kansa ba a cewa ya yi sata domin haƙƙin sani a lokacin a bashi kamar yadda ya zo a cikin hadisin sunan abi dawud hadisin uqba ibnu amir wa su'alul musafir ko wa su'alul musafiri abdiyafata liman tajibu alaihi wato matafiye ya nemi abin a bashi abin bakuntarsa ga wanda ta wajaba a kansa kamar safama Musa wal Khadiru ahlal qaryati kamar yadda annabi Musa da da da annabi al Khadir annabi Khadir suka zo suka tambayi ahlal qaryati mutanen alƙaryar da suka iske suka nemi su ciyar da su hatta idza ataya ahla qaryatin istafama ahlaha fa abaw an yudayifuhuma to har lokacin da suka zo ga mutanen alkarya suka ce su ba su abinci sai suka ki su ba su haƙƙinsu suka nema suka hana su wa kadhalika al-gharimu lahu an yaqluba daynahu mimman huwa alayhi haka nan wanda yake bin bashi yana iya zuwa gurin wanda yake bin shi bashi ya ce ya biya shi kuɗin sa wannan ba su koyai ba wa kullu wahidin min al-muta'aqidaini haka nan kowanne ɗaya daga cikin mutane biyu waɗanda suka kulla wani ciniki ko suka kulla wani abu ta yarjejeniya tsakaninsu kowanne ɗaya yana da damar ya tambayi haƙƙinsa a gurin ɗayan lahu an yas'al an yas'al al-akhar ada haqqihi yana da damar ya tambayi ya dayan ya bashi haƙƙin sa fal ba'i'u yas'alu thamana mutumin da ya sayar maka da kaya yana da haƙƙin ya ce to ba ni kuɗin ko wal mushtari yas'alu al-mabi'a shi ma wanda ya sayar da da abin wanda ya saya abin shi ma yana da haƙƙin ya ce to ina abin da na saya ba ni kana ko don haka wannan duk ba a cewa yayi roƙo wa min hadha al-babi qawluhu da karkashin wannan babi ne Allah yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wato ku ji tsoron Allah wanda kuke tambayar junan ku da shi kuke sanya shi a tsakankanin ku lokacin da kuke tambayar juna haƙƙin haƙƙin ku a tsakankanin ku wal arham da kuma zumuncin da yake tsakanin ku wa min as-su'ali ma la yakunu ma'muran bihi to ya gama wannan yace wannan kaso na farko da ya magana shine wanda yake ma'muru hasanun ma'murun bihi abu ne mai kyau kuma an yi umarni da shi an gane ko shine a ce shine ka roki Allah wanda ana son haka ma wanda ma baya haka laifi zai yayi laifi na biyu wanda ba a yi umarni da shi ba ba inda aka ziga ka aka ce ka je ka yi wannan roko aka umarce ka shine wanda ya gama magana a kansa sannan kaso na uku ma la yakunu ma'muran bihi wal mas'ulu ma'murun bi ijabati sa'ili wanda ba a ce kai ba amma shi wanda aka roƙa dan an umarce shi da ya amsa kai ba a ce ka roƙa ba amma in an roƙa din kai wanda aka roƙa din an umarce ka da ka ansa masa roƙon da yayi maka kun fahimci wannan kasan ba wai an wajabta maka ba amma an sa maka an an an umarce ka da kai haka din shi ne yace قال تعالى وأما السائل فلا تنهر amma mai roƙo mai bara kada ka tsawace shi kaga kenan an ce ka ansa masa kada ka kyare shi wa qala ta'ala wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum Allah yana yaban in aljanna yace su ne waɗanda a cikin dukiyoyin su akwai wani sanannen haƙƙi haƙƙi wanda yake sananne lis-sa'ili ga wanda yake roƙo za su bashi wannan haƙƙi wal mahrum da wanda aka hana shi ko wanda ake hada shi saboda shi baya bude baki yayi magana don haka shi ba a bashi ba a san ba yana cikin bukata ba wa qala ta'ala fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar haka nan inda Allah yake magana akan dabban layya bayan an yanka ta Allah ya ce ku ci daga ciki abinda kuka yanka na dabbobin ku na layya sannan kuma ku ciyar da alqani'a mai wadatar zuci wanda baya tambayar kowa baya roƙon kowa wal mu'tar da wanda yake bara wa minhu hadith daga cikin wannan ne hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yazo hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yana cewa inna inna ahadakum la yas'aluni al-mas'alata fayakhruju biha yata'abbatuha naran dayan ku zai zo ya roke ni in bashi ya fita da wannan abin da na bashi ya makale shi a kafada alhalin ya makale wuta ne ya matsa wuta ne a tsakankanin kafada a tsakankanin hamatarsa shine ya ta'abbatuha a tsakankanin hamatarsa wato wannan hadisi sayyidina Umar yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ba ma wasu kyauta sai suka tafi suna cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu kaza ya ba mu kaza kowa yana faɗar abin da ya bashi sai da Umar yazo yana faɗar abin da su waɗannan mutane suke yi na kyakkyawan yabo da godiya ga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu na alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to amma kaga irin suwa ne za su zo nan in ba su in ba su raƙuma har wajen ɗari amma in sun tafi ba za su faɗi irin wannan magana ba in sun tafi ba za su faɗi wato kyakkyawar magana ba ta godiya ko ta an musu alheri wataƙila ma su je su ce an hana su ko su ce an musu ruwa ko su ce ɗan abin da aka ba su bai taka kara ya karya ba shi da annabi yake ci faɗar cewa amma kaga irin suwa ne ba sa faɗa irin wannan maganar don yana daga cikin haƙƙin wanda ya maka alheri ka gode masa kai masa kyakkyawar addu'a idan har ba kai masa idan har ba kada abinda zaka yi masa tukuci to kai masa addu'a kamar yadda annabi yace man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'u fad'u la idan mutun yayi muku alheri to ku masa ku masa abinda tukuci idan ba ku da abinda za ku bashi na tukuci to shikenan ku yi masa addu'a to wasu ba sa wannan annabi yace amma irin suwa da ba sa wannan za su zo na in ba su abu har zuwa 100 daga 20 har zuwa 100 amma ba za su faɗi irin wannan maganar ba sai sai na umar ya ce to me yasa kake ba su ya rasulullah me yasa ake ba irin waɗannan to shi ne manzo Allah ce ya zan yi ya zan yi suna zuwa su nace min da roƙo ni kuma babu ruwa a cikin hali a hali na ba ruwa a ɗabi'a ta babu ruwa to a wannan lokaci ne yake faɗa inna ahadakum la yas'alu lil mas'ala fa yakhruju biha yata'abbatuha nara wani zai zo ya roƙe da abu alhalin bai cancanta a bashi ba amma ya zo ya matsa da roƙo in ɗauka in bashi ya makale abin a kafaɗarsa bai san cewa wuta yake ya sa a kafaɗa abin nan a hamatarsa ya makale ba fa ya kuruju biha ya fita da ita ya ta'abbatuha yana matse ta a abin nan a hamatarsa naran alhalin tana wuta wa qawluhu iqtau anni lisana hada da fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ku yanke min harshen wannan wannan lafazi bai inganta a ruwayar a hadisin ba ya zo a cikin abin da tabaqatul kubra na ibnu sa'ad lakin sanaduhu munqati ya zo a cikin sayyid muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya bawa ya bawa wasu daga cikin almu'allafatu qulubuhum abu sufyan bayan ya musulunta da safwan ibnu umayya da ikrima ibnu abi jahal da wani da ake kiransa abbas ibnu mirjad waɗancan uku na farko sai ya ba su raƙuma ɗari ɗari abbas ibnu mirjad sai ya ba shi raƙumin da bai kai ɗari ba don haka sai ya tafi yake cewa an nuna fifiko tsakaninsa da ɗan uwansa alhalin ba su fi shi da komai ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa zai toshe min bakin wannan shine aka je aka ta ƙara masa har ya yadda ya dawo kuma yana ta yabo to amma kalmar iqta'u lisana hadha bata zo ba a cikin sayo muslim hadisi yana cikin sayo muslim wa qad yakunu as-su'alu manhiyan anhu nahya tahrimin aw tanzih wannan shine wani kasan daban na roƙo ko tambaya wacce take an hana tambayar da take an hana ta ko roƙon da yake an hana shi an hana yin sa nahya tahrimin aw tanzih hani na haramci ko kuma hani wanda bai kai haramci ba hani na na tanzihi wa in kana al-mas'ulu ma'muran bi ijabati su'alihi ko da ko shi wanda aka ce wato ainihin ya bayar din abin da aka roƙa din an umarce shi da ya amsa wannan abin da aka aka roƙe shi din da shi aka roƙe shi din mutumin da zai zo ya roƙe ka alhalin baya cikin bukata wanda zai mai da roƙo sana'a in ya zo ya roƙa kai baka san yanayin da yake ciki ba ka ga buƙatuwarsa to kai ma'murun bi ma'murun ne an tuje ba su'ala ka ansa masa ka taimaka masa an umarce ka da ka taimaka masa duk da cewa shi kuma abin da ya karba wajen ka haramun ya karba an gane ko فالنبي صلى الله عليه وسلم yace annabi sallallahu alaihi wa sallama kana min kamalihi an yu'ti as-sa'ila yana daga cikin kamala ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk wanda yazo ya tambaye shi sai ya bashi wa hadha fi haqqihi min fada'ilihi wa manaqibihi wannan game da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin falalar manzo sallallahu alaihi wasallama da martabobinsa wa huwa wajibun aw mustahab ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ko mustahabbi yayi wannan wa in kana nafsu su'ali as-sa'ili manhiyan anhu duk da cewa shi wanda zai zo ya roƙa din abin da ya roƙa ɗin an hana shi wannan roƙo haram ya roƙa wani haza lam yi urafkatu anna siddiq to saboda haka ne kasancewar shi roƙo ka roƙi wani mahaluki ya biya maka buƙatar ka ko da kuwa roƙon ya halatta ibn taymiya ya ce kasancewar ba a yi umarni da wannan ba ba wani abu bane da aka kwadaitar da mutane su yi wannan ya zama da sayyidina abubakar dan falalar da yake da ita da matsayin da yake da shi a addini ba a taba ganin ya irin wannan tambayar ba ya ce a yi masa kaza an gane ko ya ce wani hada lam yi urafatu anna siddiqa ba a taba sanin cewa abubakar siddiq wa nahwahu min akabir sahabati da ire-irensa cikin manya-manyan sahabbai sa'aluhu shay'an min zalika sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu irin wannan ba za ka samu ba a tarihin abubakar siddiq ko a tarihin sayyidina umar ko usman wanda zai zo ko sayyidina ali manya-manyan sahabbai zo sai ya rasulullah imin kaza ko ya rasulullah ina cikin matsala amin addu'a ba ka samu wannan ba kama ashara yawa yace wala ta'aluhu an yad'u lahum ko su roke shi yayi musu addu'a wa in kanu yatlubuna minhu an yad'u lil muslimin suka roke shi yayi wa musulmi addu'a so su shiga cikin rububi amma su ware kansu su ce ni ayi min addu'a bukata ta dame ni sai dai su ce ayi wa musulmi addu'a su su shiga cikin sauran jama'ar musulmi gaba daya كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه كما عند سيدنا عمر يبا مائكي صلى الله عليه وسلم شاورة أول يأتي مائكي صلى الله عليه وسلم يفتح لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم أنا رسل ruwa ana cikin wahalar ruwa sahabbai sun galabai ta babu ruwan sha an fita yaki sai suka zo suka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su soke wasu daga cikin raƙuman su don su ɗauko wannan ruwa safaya da ke cikin raƙumi su yi amfani da shi wajen sha suka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi wannan faqala umar sai sai da umar yace ya rasulullah kaifa bina idza laqina al-adu wa gadan rijalan jiya'an sai sai da umar yace ya rasulullah yanzu aka zo aka soke raƙuman nan aka shanye ruwan su to yaya za mu yi gobe kuma idan muka je muka sadu da abokan gaban mu muka haɗu da su a filin daga gashi ba mu da abin hawa sannan kuma ga yunwa tana tana neman ta ta kai mu ƙasa yaya za mu ga yunwa ga babu abin hawa walakin in ra'aita an tad'u an-nasa bi baqaya azwadihim amma idan kana ganin ya rasulullah abin da ya kamata kana ganin ka ce wa mutane kowa da kowa ya kawo dan abin da ya saura na, na guzurinsa ya kawo maka fatajma'u haka tattara guzurin a gabanka summa tad'u summa tad'u ثم تدعو الله بالبركة sannan ka roƙi Allah ya albarkaci wannan guzurin fa inna Allah yubarik yubariku lana fi da'watika Allah zai sanya mana albarka cikin addu'ar da zaka yi kaga anan yana neman abin da ya shafi musulmi gaba ɗaya ba gare ba ga kankin kansa shi kadai ba fa inna a wata ruwaya ce fa inna Allah sayuge suna bi du'aika Allah zai taimaka mana zai agaje mu da addu'arka ka to ya ce irin wannan akan samu sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko wani babba daga cikin sahabbai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai addu'a ga musulmi addu'a ga jama'a gaba daya amma ba ga shi shi kadai ba yace wa inna ma kana sa'alahu zalika ba'dul muslimina wasu daga cikin musulmi wanda ba su kai matsayin manya-manyan sahabbai ba su suka yi irin wannan kama sa'alahu al'ama kamar yanda makawan nan a Uthman ibn Hanif kamar yanda zai zo mana a cikin wannan littafi ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u Allah lahu ya roƙa masa Allah li yarudda alaihi basarahu dan ya dawo masa da ganin sa wa kama sa'alatu ummu sulaim kamar yadda ummu sulaim ta zo ta tambayi annabi an yad'u Allah li khadimihi Anas dan ta Anas yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta ce ya rasulullahi kai wa Anas mai maka hidima addu'a ta ce ya rasulullahi Anas khadimuka id'u Allah lahu Anas mai maka hidima ne kai masa addu'a manzo Allah ya daga hannu ya ce Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu ya Allah ka yawaita ƴaƴansa ka yawaita dukiyarsa kuma ka sanya albarka cikin abin da ka bashi Allah ya karbi wannan addu'a tashi Allah ya bashi yawan dukiya Allah ya bashi yawan ƴaƴa Allah ya bashi wato ya haifi ƴaƴa kafin ya rasu sun sun haura saba'in Allah ya bashi kuma a dukiyarsa ta zan Allah ya albarkace ta yayin da dabinan kowa yake yi sau ɗaya a shekara shi nashi sau biyu yake ɗaukan ƴaƴa a shekara وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباد الله إلى عباده المؤمنين كما يند أبو هريرة يروك النبي صلى الله عليه يروك النبي صلى الله عليه وسلم cewa ya roƙa masa Allah ya sanya bayansa muminai su zan suna san shi suna san mahaifiyarsa kun san lokacin da Abu Huraira ya shiga musulunci mahaifiyarsa ta wanzu a bisa shirkarta duk har da Abu Huraira ya je ziyara ta sai ta dinga faɗar magana ta ɓaci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana masa ciwo kwarai da gaske yazo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi ga abinda mahaifiyata take karo roƙa min Allah ya shirye ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a cewa Allahumma hdi umma Abi Hurairata Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Huraira Abu Huraira ya koma gida ya je samu kofar gida abu abin nan ta ji motsin tahowarsa sai ta ce dakata nan ya dakata tana wanka ta gama wanka ta sanya kayayyakinta ta zo bakin kofa ta ce da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul da da farko ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka dan bakin cikin irin abin da take yi sai gashi ya dawo kuma yana kuka dan farin ciki shine kuma sai ya ce ya rasulullahi ka roki Allah ya san ya sa muminai bayinsa muminai su rika so su rika so na ne da mahaifiyata to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma habbib habbib aba hurairata wa ummuhu ila ibadika almu'minina wa habbibhum wa habbibhum ilay ya Allah ka sanya wato bayan ka mu'minai su zama su san Abu Hurairata da shi da mahaifiyarsa ka sanya kuma Abu Hurairata da mahaifiyarsa suna san mu'minai to shine daga nan Abu Hurairata yake cewa babu wanda zai so mu babu wanda babu wani mumini da zai ji labarin mu koda bai gama mafaci ya so mu babu wani mumini da zai ji labarin Abu Hurairata koda bai taba ganin sa ba sai ya so shi kaga ke da wanda baya son Abu Hurairata sai ya tuhumi imanin sa to da ire-iren wannan duk zaka samu a sahabbai waɗanda ba a kiran su manya-manyan sahabbai sun yi irin wannan amma ba za ka samu irin su sayyidina abubakar sun zo sun ce a roƙa musu kaza ba babu wannan وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله أوكر الصديق ga abin da Allah ya faɗa dangane da shi da ire-irensa cikin sahabbai Allah ya ce wa sai jannabu hal aska da sannu ubangiji zai nisantar da wutar jahannama ga wanda yake yafi tsoron Allah Allah zai yuti malahu ya tazakka wanda yake bada dukiyarsa don ɗaukaka addinin Allah ya tazakka yana tsarkaka da wannan wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wata ni'ima babu wata ni'imar da take kansa wato wata wani alheri da aka yi masa daga wani daga wani mutum wanda ake neman sakamakonsa wanda ake neman a saka masa akan wannan wato ba da ba wani wanda ya masa wani abu wanda za a ce shi abubakar siddiq yana yin wannan ne dan ya biya abin da aka yi masa illa ibtiga a wajhi rabbihil ala yana yi ne dan neman wato yardar ubangijinsa dan neman yarda ta ubangijinsa wanda yake madaukaki wala saufa yarda kuma da sannu ubangijin nasa zai yarda zai yarda da shi ci to saboda haka sayyidina abubakar ya bada dukiyarsa ba dan wani yayi masa wani abu yake so ya biya shi ba ko ya masa tukuici shine wa mali ahadin wa mali ahadin inda min ni'matin tujza babu wata babu wani wanda yake da wata ni'ima a wajensa wanda ake neman sakamakonta illa ibtiga wajhi rabbihi al'ala fa ce neman yarda ubangijinsa mafi daukaka wala saufa yarda kuma da sannu ubangijinsa zai yarda da shi wa qad sabata fi istihahi ya zo cikin littafan hadisi ingantattu anhu annahu qala daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa qad sabata fi istihahi anhu annahu qala sai kuma yace sallallahu alaihi wasallama ko yana nufin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ba wai daga sayyidina abubakar ba don hadisin ba ruwayar sayyidina abubakar ba ce ruwayar hadisin abdullahi dan abbas ce abdullahi dan abbas ya ruwaito hadisin idan ka ce wa sabata fi sihahi anhu to sai a zata ko sayyidina abubakar din ake nufi alhalin ba shi ruwaito hadisin ba anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala haka ya kamata haka haka ya kamata abin ya kasance an gane an gane abin da nake nufi na gyaran wa qad thabata fi sihahi anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala waccan sallallahu alaihi wa sallam za ta dawo bayan bayan anhu anhu din nan ana nufin manzo sallallahu alaihi wa sallama wa qad thabata fi sihahi anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala an gane gyaran ya tabbata cikin littafin ingantattu na hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min inna amannan nasi alaina fi suhbatihi wa zati yadihi abubakar wanda yake da wata ni'ima daga cikin mutane a kanmu wanda yake da abin da zai faɗa dangane da abin da yayi na bajinta gare mu shi da abin da fi suhbatihi wajen abokantakarsa wa zati yadihi da abin da Allah ya bashi na wadata shine abubakar shi da yake da abin da zai faɗa shi ne ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin da yake cikin tsananin bukata da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka ba dan wani abu ba sai dan neman yarda Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda yayi min wannan sai sai da Abubakar walau kuntu muttakhidan min min ahli ardi khalilan da zan riki wani badadai daga cikin mutanen duniya lattakhasu Abubakar da na riki Abubakar khalilan badadai sai dai kullata ne ba Allah maɗaukakin sarki ya riƙe ni ba daɗayi falam yakun fi sahabati a'zamu minnatan min as-siddiq fi nafsihi wa malihi cikin sahabbai babu wanda yayi abin da zai faɗa wanda yayi abin bajinta da zai yi magana a kansa wato kamar kamar wanda sayyidina Abubakar yayi babu wanda yayi kamar irin da sayyidina Abubakar fi nafsihi ga karan kansa wa malihi da kuma dukiyarsa وقال أبو بكر إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى كما سيدنا أبو بكر ينا يوم ونن دن ما يرجع بنجي لا يطلب جزاء من مخلوق با ينا يي دن وني ساكن كا masa ba ko dan an yi masa wani abun bajinta yake so bara ya biya ba dan wanda yake yi ba fa qala ta'ala Allah ce wa sayyidannabu hal atqa kaga atqa shine sayyidina abubakar allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la wa sawfa yarda falam yakun li ahadin inda siddiq ni'matun tujza babu wani wanda yake da wata ni'ima wani abu na alheri da yawa da da yawa sayyidina abubakar da sayyidina abubakar yake biyan sa babu wannan fa innahu kana mustaghniyan bi kasbihi wa malihi an kulli ahad saboda shi sayyidina abubakar ya wadatu da dukiyarsa abinda Allah ya bashi baya bukatar komai a gurin kowa abincinsa cinsa da shansa da suturarsa da dukkan ɗawainiyar rayuwarsa yana da abin da yake rike kansa don haka baya buƙatar wani ya taimaka masa balle a ce taimakon da aka yi masa ne yanzu yake bada tukuici babu wannan والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم النبي صلى الله عليه وسلم yana da ni'ima ta imani da ilimi akan akan sayyidina Abubakar dan shi ne yazo da abin da sayyidina Abubakar ya fahimci addini da shi shi ya kira sayyidina Abubakar zuwa ga addini shi ya kira shi zuwa ga ilimi shi ya karantar da shi ilimi don haka akwai ni'ima da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita akan sayyidina abubakar amma ni'ima ta imani da ilimi ba ni'ima ta duniya ba an gane ku wa tilka ni'matu la tujza ita ko wannan ni'imar ai babu abin da zaka bayar tukuici akan ta akwai abin da zaka iya bayarwa tukuici akan imani ko ilimi da za a baka sai dai kawai kai kai bakin kokarin ka amma ka biya wanda ya baka ilimin ko ka biya wanda ya kira ka zuwa ga shari'a din baka da abin da zaka bashi ya zan daidai da abin da yayi maka don haka shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa sai da abubakar na na ilimi da imani babu shakka ni'ima ce amma ni'ima ce da ba a iya biyan ta saboda haka nan kuwa Allah yana magana akan ni'ima ta duniya ba ni'ima ta imani da ilimi ba ni'ima ta duniya babu wanda ya taba gina masa gida ko wanda ya taba saya masa abin hawa ko ya taba kai masa abinci gida ballantana a ce shi ma sayyidina abubakar yana yin haka ne don ya biya shi an gane ku wa tilkan ni'matu la tujza fa inna ajran rasuli fiha ala allah domin ladan annabi sallallahu alaihi wasallama biyan annabi sallallahu alaihi wasallama na ga amma sayyidina ali da sayyidina zaid da waninsu fa inna annabi sallallahu alaihi wasallama kana lahu indahum ni'matun tujza su suna da ni'imar da za su zo su ce bara su biya tukuicinta su biya su biya wannan ni'ima din akwai ni'imar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu ta duniya wanda za su iya cewa ba za su biya ko fa inna zaidan kana maulahu don zaidu da bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta kahu ya yanta shi kaga duk abin da yazo ya kawo tukuici akan wannan ni'ima ce ta duniya zai iya kawo wani tukuici akan wannan haka nan wa ali wa aliyun ko قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك kaga Allah ya ce wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi ka tuna lokacin da kake cewa wannan da Allah ya yi wa ni'ima kai ma kai masa ni'ima kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata ni'ima da yawa zaidu shine ni'imar da ya masa ta yanta shi amsik alayka zawjaka rike matarka kakka sake ta wa aliyun kana fi iyalin nabi sallallahu alaihi wasallama li jadabin asaba ahla asaba ahla makkata sayyidina ali kuwa lokacin yana yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike shi cikin iyalansa ya dawo da shi gidansa ya dauki nauyinsa yayin da yayin da fari ya samu mutanen maka fa arada annabi sallallahu alaihi wasallama wal abbas takhfifa an abi talib min iyalihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi da abbas baffan sa suka so su sassautawa abu talib nauyin da yake kansa na iyalinsa tun daga fari ga kuma Allah ya bashi yawan ƴaƴa suka ce ya kamata su dauki nauyin wasu daga cikin ƴaƴansa sai annabi sallallahu alaihi wasallama fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallama aliyan ila iyalihi manzo Allah ya dauko ali ya sa shi a cikin iyalinsa a cikin gidansa yana cishe shi wa akhadha al-abbas ja'faran ila iyalihi shi kuma sayyidina abbas ya dauki ja'far ya sanya shi a cikin iyalinsa kaga anan suna da ni'ima a kansu to ibnu taymiya yana wannan magana ne kamar yana raddi a fakaice ga suwa ga shi'a don shi'a sun ce waccan aya din ba sayyidina abubakar ake nufi ba al'atika din nan da ake magana sayyidina ali to shine shi kuma ibnu taymiya yake musu raddi cewa wannan magana da suke ba haka take ba al'atika anan abubakar ya kamata ya zama ba wanda ya cancanci wannan kalma ba wanda ya cancanci wannan sifa sai sayyidina abubakar don shine ya ciyar da dukiyarsa wajen ɗaukaka addinin Allah sama da yadda sayyidina ali yayi in sayyidina ali ya ciyar da dukiyarsa to ya ciyar da ita ne daga baya amma sai da abubakar ya ce da dukiyarsa a farko farkon musulunci yayin da shi sai da alin ba dukiya tare da shi yana dan karami an gane kuma ayar ta sauka ne a ina a sura ta sauka a ina a makka saboda haka a lokacin sai da alina yake da dukiya ba da ita don haka ya za a ɗauki ayar da take magana a kan abin da ya faru a makka a ce kuma za a tsora ta akan sayyidina ali a bar sayyidina abubakar wanda shi ne ya ba da dukiyarsa a makka din alladhi yu'ti malahu a lokacin sayyidina sayyidina Ali shi cishe shi ake ko annabi ya rike shi a cikin ƴaƴansa yana ba shi abinci kaga a zo a ce shi ne kuma alladhi yu'ti malahu kaga akwai kifewa akwai akwai akwai san kai a ciki to shine ibn taymiya yake cewa ba yadda za ka dauki ayar ka ce sayyidina Ali ake nufi tare da cewa ga yadda ayar take magana kuma Allah ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza shi kuma sai da ali akwai ni'imar da take kansa don an cishe shi amma sai da abubakar babu inda aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura nauyinsa yana kai aika masa abinci kaga sabanin sai da ali shi akwai ni'imar da yake dole zai iya za iya neman ya biya ta tukuicin ta koda da godiya ne ko to shine yace wal maqsudu huna abinda dai ake nufi anan أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم sai da abubakar shi ya fi kowa abin faɗa cikin mutane fi sohbatihi dangane da abokantakarsa wa zati yadihi da abin da Allah ya hore masa na dukiya li afdalil khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga mafificin halitta manzo sallallahu alaihi wasallam li kaunihi kana yunfiqu malahu fi sabilillah domin shi ya kasance yana ciyar da dukiyarsa wajen ɗaukar kalmar Allah kashtira'ihil mu'addabina kamar yadda ya sayi bayan nan da ake ta'azabta su irin su Bilal da ake san musu azaba irin su yasir ammar ammar ibn yasir da ake ta'azabtar da su ya sai bayi waɗanda suke hannun kafirai suna gana musu azaba kusan kusan abin nan ya yanta raqaba saba'in to sai da abubakar shi yayi wannan ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره النبي صلى الله عليه وسلم باية وتبقاتا أكرا kansa shi. ba ya da wata bukata a wajen sayyidina abubakar ba ya da bukata a wajen wani sayyidina abubakar a karan kansa duk abin da sayyidina abubakar zai zo da shi zai zo ne don taimakawa da'awa don taimakawa addini ba wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa ba ba wai ainihin ainihin shi zatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa ba ya taimakawa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ne bal lamma qala lahu fi safaril hijra yayin da annabi sallallahu yayin da sayyidina abubakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da za su fita zuwa hijira sayyidina abubakar ya ce inna indi rahilatayn fa khudh ahadahuma ihdahuma sayyidina abubakar ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ina da abubuwan hawa guda biyu da za mu yi tafiyan nan da su don haka ka ɗauki ɗaya ne in ɗau ɗaya mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bisaman zan dauka amma zan biya ka dan nuna baya buƙatar komai a karan kansa shi wajen sayyidina Abubakar din fa huwa afdalu siddiqil fa huwa afdalu siddiqil li afdali nabi kaga an samu afdalu siddiq ga kuma afdalu nabi mafificin siddiqai ga kuma mafificin annabawa ko fa huwa afdalu sadiqin li afdali nabi za ka karanta shi haka fa huwa afdalu sadiqin shine mafificin aboki ga mafificin annabi wa kana min kamalihi annahu la ya'malu ma ya'maluhu illa ibtigha wajhi rabbih al'ala yana daga cikin kamalar sayyidina abubakar baya wani aiki cikin aikin da yake yi face dan neman yardar ubangiji la yaqlubu jaza'an min ahadin min al-khalqi baya neman wani daga cikin halittu wani daga cikin halittun Allah ya sakanka masa da komai lal mala'ikati walal anbiya'i wala ghairihim baya neman wani mala'ika ko wani annabi ya sakanka masa da komai wannan shine kamalar siddiqiyarsa yana yi ne in labtiga a waje rabbil ala wannan kawai yake sa yake yana neman yarda ta ubangijinsa kuma Allah ya ce wala saufa yarda na ga sai mu dakata anan ma ci gaba sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a cikin karatun da aka yi aya ta zo Allah yake cewa amma sa'ila fala tanhar hadisi ya zo ya ce a bawa mutumin da baya roƙo da wanda yake bara to anan bara ta halatta kenan to inda ka ka, ka saurari karatun a cikin karatun akwai inda aka ce roƙon da yake an hana shi an hana yin roƙon amma kai kuma da aka roƙa an umarce ka da ka an samu wanda ya roƙon abinda ake nufi yayin da mutum zai tare ka yana roƙonka ba za ka iya sanin cewa a cikin wani hali yake ba ba za ka sani ba shi kuma ya sa wani hali yake ta yiwu buƙatar ce lalle ta sa shi roƙon saboda haka abinda aka bashi halal ya ci ta yiwu a neman tara dukiya ne yana da abinda zai ci a yinin amma da yana so ya tara ya ajiye shi yasa yake roƙo to a wannan lokacin kai in ka bashi baka yi laifi ba amma shi in ya karba ya ce yayi laifi an gane ko saboda ka kai mai bayarwar ma'murun ne ka ansa masa amma shi ba yadda ba koyaushe aka yadda ya roƙon ba abinda ba aka fi yadda aka fi ba fifitawa a kurinsa shine yayi hakuri sama da ya roƙo din da aka cewa ka bashi ba shi yake nuna cewa ya halatta a kowane yanayi yake roƙa ba wannan ko wannan kuma tambaya ya ansa wa kansa san san me yasa kuma ya rubuto ba yace shi ya halatta a bawa maroki kuɗi ko bai halatta ba saboda akwai hadisin da ya nuna cewa idan ka ga maroki yana yin roƙo to ka watsa masa ƙasa to ka gani yayi tambaya kuma to tunda ka san hadisin tunda an ce ƙasa za ka watsa masa an ce ka watsa masa ƙasar a ce kuma ka bashi dama ai ba wai sha kai wajibi bane ko duk inda ka ga bai bara sai ka bashi in ka bashi kayi abu mai kyau amma dan baka bashi ba kuma a ce kai laifi ya kaga mai bara baka bashi ba sai yanzu a ce in ka fita garin nan sai inda ka kuce mai bara sai ka bashi abin da ka dan zo daga kasuwa ba inda zai je wannan kuma yana tambaya cewa wai shin wai shin me sahihancin a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ya halatta ya halatta ka faɗa haka abinda inda ba za ka faɗa ba inda yake zuwa a cikin ibada kamar a cikin sallah a cikin sallah sallah wata ibada ce da take da wasu ayyuka keɓantattu da wasu maganganu keɓantattu da wasu addu'o'i keɓantattu haka komai na sallah ke bantacce ne eh yadda aka koya maka iya wannan zaka yi saboda haka ake karanta salatul ibrahimiyya don ita ce ta zo a cikin batun sallah yadda zaka yi salati a sallah amma haka salati haka na na da abin da cikin maganar ka ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim babu komai wannan kuma yace wannan kuma yace a gaya masa ma'anar waɗannan hadisan inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato tausasawa ba ta kasancewa a cikin komai face ta kawata shi ba a cire tausasawa daga cikin kowane abu face wannan abin da aka cire cire ta din ya muna shi wato yin abu cikin abin nan cikin lalama da ruwan sanyi shi ne abin da zai kawata abu duk abin da za a ce za a yi shi da karfi da zafi da fada da duka to wannan abin ba lallai da ya yi nasara ba sannan ya ce kana rajulun yudayinu كان رجل يداين فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه ce wani mutum ya kasance yana ba da bashi idan ya tura yaransa karɓo basu sukan da ya raba wa mutane sai ya ce idan ka je ka samu wanda yake cikin hali da kunci to ka yafe masa bashin wala Allah mu ma Allah ya yafe mana falaki Allah sai wannan mutum ya mutu fata jawaza anhu Allah ya yafe masa laifukansa hadisin kuma na uku da yace mai ma'anarsa al'aidu fi hibatihi kal aidu fi qaihi yana cewa wanda yake bayar da kyauta kuma ya koma ya karbe baya ba da kyauta wanda aka ba kyautar har ya karba sannan sai ya koma kuma ya ce kai kyautar nan da na baka jiya fa na yi tunani ya kamata in baka ita ba ba wanda ya kamata in baka ba shaddan nan da na baka ba ita ya kamata in baka ba wacce bata kai ta ba zai kamata karba sai ya kwace waccan sai ya bashi karama ko ma ya hana shi to kamar wanda zai amai ne ya lashe kayansa to shine malamai suke magana cewa ita hiba kyauta idan kai wa mutum kyauta ka cewa ne na baka kyautar gidana ko kuma na baka kyautar a motata idan bai karba ba kana iya fasawa an gane ko ya halatta in bai karba ba eh ko an faɗa mishi ai ba ta zama mulki sai ya ka karba cewa ne na maka kyautar naira dubu ɗaya sai ka zo gobe sai ce kai na na yi tunanin dubu ɗaya nan ta yi yawa sai ta shigo hannunka ta zama mulkinka kama bayan ya baka kuma ka mallake ta haramun ne kuma ya ce zai abin nan to wasu suna cewa a wannan hadisin yana magana akan wanda zai bayar da baki kuma bai ya fasa suka ce wannan hadisi yana nuna haramci wasu suka ce a'a wanda ba nuna haramci ai manzo Allah cewa ai kal aidi fi qaihi kamar wanda zai abayya lashi an ka lashi amma ka kai haramu eh eh eh mutumin da ya ce in ka zo ka zo zan baka naira dubu biyu sai ka zo sai fasa sai aka ce wannan hadisin kansa yake magana an gane ku sai wasu suka haramta wannan aikin sai wasu suka ce a bai haramta ba dan me za ku ce ya haramta dan kawai an ce kal a'idi fi qaihi ana dai nuna abin da ya ba mutunci a ciki kamar yadda mutum da zai amayya lashi ai kaga bakin gani amma kuma yana nuna haramci dan kai alaika bai ka lashi an gane ku wannan yake yazmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi azmanu lahu aljanna ya lafince mu abin da ke tsakanin gemanyansa biyu da abin da ke tsakanin kafafuwansa biyu ni kuma in lamince masa aljanna ma baina lihiyaihi shine bakinsa anan ana nufin gashin baki da gemu baki yana tsakankanin wanda zai lamince mun bakin zai lamince mun bakinsa ba zai yi ƙarya ba ba zai cuci wani da bakinsa ba ko ya zagi wani ko ya baci wani ba zai yada barna da bakinsa ba ya kiyaye bakinsa ya kiyaye harshensa sannan wa ma baina rijlaihi ya kiyaye farjinsa ba zai je yanzu da ba in dai ya kiyaye waɗannan biyu ni kuma zan zan yi masa zan masa lamunin aljanna shi ne abin da hadisi yake faɗa wannan kuma yace a gaya masa bambanci tsakanin قل لا أسألكم عليه من أجر إلا إن أجري إلا على رب العالمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى wata aya tana magana akan manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa yana kira zuwa ga Allah baya neman a biya shi baya neman wani ya bashi wani tukuici ko ya biya shi ko ya bashi wani lada akan wannan ladan sa yana gurin ubangiji ubangiji sai zai biya shi akan wannan aiki da ya dora masa aya ta bi kuma qul la as'alukum alaihi ajran ba na neman wani lada a wajen ku illa al-mawaddata fil qurba abdullahi dan abbas shi ya fassara mana wannan aya kamar da yake cikin sahih bukhari kitabut tafsir abdullahi dan abbas ne ce abin da ake nufi inda mawaddata fil qurba face soyayya ma'ana fiye abin da zumunci da yake fil qurba cikin kusancin da yake tsakanin da yake cewa babu wata kabila daga cikin kabilun larabawa face akwai na gaba ta ta sanar sanar babu wata kabila daga cikin kabilun kabilan quraishawa ko kabilu na makka ko madina face akwai wata na gaba ta ta sanar sanar da tarasa a cikin ko ta fuskar mahaifiyarsa ko ta fuskar mahaifiyarsa ko ta fuskar mahaifiyarsa ko ta fuskar auratayya to wannan dangantaka da